أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوشا هدو دوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي كاجي سنجارة من دهدو ashirin da hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida kuma ashirin da hudu ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar domin ci gaba da darasinmu na alkur'ani mai girma kuma da nutsu a cikin ma'anoninsa a cikin littafin babban malaminmu a shekul allamatu muhammad ibn salih al-faimin alaihi rahmatullah wannan kuma zai zama majalisunmu na 24 kenan a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiyata ibni abi sufyan radiyallahu anhuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya sa alqur'ani ya zama abokin rayuwarmu abokin kwanciyarmu a kabari kuma wanda zai mana jagora zuwa gidan aljanna ranar gobe alkiyama za mu tashi alfa'idatu thaniyatu wa tis'u fa'ida ta 92 a cikin fa'idoji na taƙawa da babban malaminmu ya zuba su a cikin wannan littafi nasa fawa'idu taqwa min alqur'an alkarim أن المتقين يساقون إلى الجنة زمرا سوق إكرام وخلود أن المتقين للي ما ستقوا ودن سكتر دوكوكين ألا سكبي ألا سنا ما سجن صورنسا يساقون ذا أركاسو إلى الجنة زوى الجنة sauka ikiramin wa huludi rakawa wacce take ta girmamawa wa huludin kuma aka raka su to za a ce su dawwama a ciki ba fita har abada an girmama su an darajanta su inda suka je gidan daraja ne gidan ni'ima ne gidan tsira ne gidan daɗi ne gidan aminci ne gidan farin ciki ne sannan kuma abu na ƙarshe shine sai a ce musu su dawwama a ciki ba za a taɓa fitar da su ba ba cewa kuɗin hayarsu ya ƙare ba cewa za a canza wurin gwamnati ta mallaki wajen za a canza shi ya koma wani waje duk ba tsoron wannan قال تعالى ألا مدوككين سرحية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق أكركع alladina taqaw rabbahum waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka tsara dokokinsa suka kiyaye umarninsa suka nisanci haninsa aka raka su ilal jannati zuwa aljanna zumaran a matsayin jama'a zumar jam'i ne na zumra ko kuma ismul jinsi ne na zumratu az-zumra al-jama'a to zumaran za a je da su a matsayin jama'a ayarin 'yan aljanna hatta idza ja'uha har sai idan sun zo wa futihat abwabuha dama an riga an buɗe ƙofofin an buɗe musu ƙofofin aljanna su ake jira kawai su zo wanda farko za a fara buɗewa shine annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzalla sun ya ce ati babal jannati fa astaftihu fa yuqalu man anta fa aqulu muhammadun fa yuqalu li bika umirna an la naftaha li ahadin qablak annabi sallallahu alaihi ya ce zan zo kofar aljanna bayan an gama hisabi sai in ce a bude a bude sai a ce wane ne kai saboda ka'ida ana tarbiyyantar da musulmai su zama suna da ƙa'ida har a lahira akan ƙa'ida za a tafi shi wane ne kai manzo Allah sama yace sai in faɗi sunana sai su ce madalla dama ba a ce mu bude wa kowa ba kafin kai kai ne farkon wanda za a fara bude wa aljanna sai manzo Allah sama a bude masa sai ya shiga shi kuma manzo sama dama yana tare da al'ummar sa mu kenan insha Allah shi kenan sai a shiga saboda aka sai a bude cewa wa futihat abwabuha ɗan wuta aka ce futihat abwabuha su babu wawo kofar futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sai matsaran aljanna masu tsaron aljanna sai su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku kalmar da mala'ikun aljanna masu tsaranta za su tari masu takawa kenan yan aljanna salamun alaikum a wurare da yawa haka ya faɗa a cikin araf sannan kuma haka ya faɗa a cikin fatir cewa sallama za a musu ce musu amincin Allah ya tabbata a gare ku tsibutum kun ji daɗi kun ƙamsasa rayuwarku ta yi kyau a duniya fadkhuluha khalidi ku shiga cikin aljanna kuma za ku dawwama a ciki ba wanda zai fitar da ku ta ku ce uristumuha bima kuntum ta'malu ta ku ce an ba ku gadanta a matsayin gado aka mallaka muku antum laha warithuna alladhina yarithuna alfirdaus ne hum fiha khalidu a musu sallama ay musu marabalale kaga tun daga nan farin ciki ya tabbata gare su cewa salamun alaikum fadkhuluha khalidin ku shiga cikin aljanna kuna masu dawama a cikin ta har abada ba wanda zai fitar da ku daga ciki gidanku ne kayanku ne don ku aka tanada wa qalu yan aljanna masu takawa a duniya sai su wa Allah yabo wa qalu su ce الحمد لله الذي صدقنا وعده يبو يا تبت الله الذي صدقنا wanda ya mana gaskiya a cikin wa'adahu alƙawarinsa yi mana gaskiya babu ƙarya a ciki abin da ya faɗa mana ya tabbata wa aurasana al-ardha kuma ya gadan mana da ƙasar aljanna ita ce al-ard an ce wa aljanna al-ardu saboda ɗabi'ar ɗan adam rayuwarsa a al'ardu take to yanzu ma sai aka kira aljanna da al'ardu ƙasar ku ce ƙasar mu ce wa auratan al'arda Allah maɗaukakin sarki ya gadan mana da wannan ƙasar filaye gidaje na aljanna na tabawwa min aljannati haythu nasha muna mallaka muna iko shine at-tabawwa namu ne ikon mu ne mallakar mu ne waɗannan ababen gabaki ɗaya na cikin aljanna haisu na sha me di yadda muka ga dama da waɗannan ababe na cikin aljanna namu ne an ba mu so da yabo ya tabbata ga Allah wanda a cikin yaban nan yana hukunta godiya yabo ga wanda ya maka alkhairi yana hukunta godiya idan mutum ya ci ya baka wani abu ɗan adam sai ka rika yabansa to wannan alhamdu din yashmalu shukur wannan yaban ya kunshi godiya ko da baka ce jazakallahu khairan ba misali hmm ko kuma baka ce mishi shukuran ba kamar yadda ake cewa a zamanance to wannan yaban da ka masa to ya kunshi godiya shi yasa akan hada godiya da yabo sannan sukan ware malaman mu suna tattaunawa da alhamdu da ashukur abu ɗaya ne koko suna da bambanci tun daga farko-farko irin su al'allama tubni jaririn al-tabari a tafsirinsa ya kawo wannan tattaunawa irin su al'imamul kurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo wannan tattaunawa akwai bambanci tsakanin ashukuru da alhamdu koko abu ɗaya ne irin su abu hilal al'askari a cikin littafinsa furuqul lugha duk sun tattauna akan ashukuru da alhamd ashukuru godiya alhamdu yabo alhamdu yabo to amma yaban nan na kunsar godiya shi yasa ana alhamdu idan an yi wa mutum wani abun amma mutum kyauta kuma ana shukur sannan ana hamdu ko babu kyauta amma shukuru godiya ana yin ta ne idan an yi kyauta shi yasa da yawan su suka ce alhamdu a ammu mina shukur yabo ya fi kunsar ya fi gamewa fiye da me fiye da godiya idza in ka idza hamidta ahadan fa inna hamdaka iyyahu yashmalu shukrahu in ka yabi mutum to yakan kunshi godiya gare shi musamman in bayan kyauta ne to 'yan aljanna gashi nan sun tabbatar mana da haka suka ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha muna jujjuyawa a cikin aljanna muna mallakarta muna jujjuyawa a cikin ta muna jin tamu ce mulkin mu ce ita sai Allah ce fa ni'ma ajrul amili ma dalla da lada sakamakon al'amili na masu aiki waɗanda suka yi aiki don Allah suka yi taƙawa ma dalla da aikinsu ma dalla da sakamakon da Allah maɗaukakin sarki zai ba su waɗannan ayoyin suna cin ayoyin da suke tabbatar da cewa mutum ba zai shiga aljanna ba sai da sababin aiki aiki sababi ne shi yasa abinda Allah ta'ala yake bukata wannan kuma wannan aya tana nuna cewa lallai imani akwai aiki a ciki ko imani aiki domin imani bai zama abu ɗaya aqida ahli sunna wal jama'a imani abu uku ne i'tiqadun wa amalun wa qawlun ko i'tiqadun wa qawlun wa amalun kudirtawa a zuci fada da baki aiwatarwa da gaɓoɓi babu waɗanda suka tattara waɗannan ƙa'idojin guda uku sai ahli sunna wal jama'a masu bid'a irin su murji'a irin su jahmiya ko qadariyya su sai suka ɗau wani ɓangare amma ba su ɗau wani ɓangaren ba amma ahalus sunna su ne suka haɗa cewa sai mutum ya haɗa duka uku ƙudurtawa a zuci haɗi da baki sannan kuma aiwatarwa a zuciya so daga fa ni'ma ajrul amili ma dalla da ladan da Allah zai bada sakamakon da Allah zai bada gawa ga masu aiki masu aikin nan su ne almuttaqu su ne masu taqwa alfa'idatu thalithatu wa tis'una anna taqwa min asbabin najati min azabid dunya wannan an yi ta ko jiyan nan ko lalle taqwa na cikin sabubban tsira daga azabar duniya idan Allah ya niyya halakar da mutane to masu taqwa Allah yake tsirar da su qala ta'ala wa najjaynal ladina amanu wa kanu yattaqu muka tsirar da masu imani kuma waɗanda suka kasance suna da takwa suna jin tsoron Allah suna aiwatar da abin da Allah ya sa su suna nisantar abin da Allah ya hana su su ne allazi kawa kanu yattaqun su ne masu takwa wannan bayani ne da Allah subhanahu wataala ya rufe shi bayan ya ba da labari a cikin suratu fussilat na al'ummatai guda biyu da aka halakar da su mutanen annabi hud su ne adawa da mutanen annabi salih su ne samudawa tun daga fa'in a'aradu faƙul an zartukun sa'iƙatan misla sa'iƙati adin wa samud aka ba da labari fa'amma samudu fa'amma adun فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى دكا ننسوا عن هلكت السوء to ƙarshe shine sai Allah ya rufe sai ya ce najjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun a cikin adawa ba duka aka halakar da su ba samudawa ba duka aka halakar da su ba a'a Allah ya yi aikin sa na adalci da kuma falalarsa sai ya tsirar da waɗanda suka kasance masu takwa su azabar Allah ba ta shafe su ba wannan yana nuna mana duk yadda jama'a suka lalace al'umma ta lalace a duk inda ka tsinci kanka kai kai kokari ka zama mutumin kirki kai kokari ka zama mutumin kirki tsakaninka da Allah kai iyaka abin da zaka iya fattaqullaha masafatu in ba za ka iya gujewa banna duka ba alal aqalli a cikin goma kai iyaka abin da zaka iya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ka zama ka'idar illa an nughlaba illa an nughlaba sai dai idan an rinjaye mu ba yadda muka iya to daga nan ne sai mutum ya saki a hannu a fili amma a zuciya shi bai saki ba yana kin wannan abin da ake aikatawa shine illa an nughlab illa an tughlabu illa an nughlaba to wannan ita ce ka'ida duk inda mutum ya tsinci kansa duk lalacewar mutane to shi ya kokari ya zama na Allah idan ya zama na Allah ya zama salihi to yi kokarin zama muslihi in ya zama salihi na gari kenan muttaqi mai tsoron Allah mai kiyaye dokokinsa to sannan kuma sai ya zama muslih yayi kokarin gyara mutane rika faɗa wa jama'a in sun ansa yayi abin da zai iya yi idan ba su ansa ba to Allah ya ga abin da yayi shikenan da azaba za ta sauko wallahi Allah zai tsirar da shi shi kadai zai tsira shi kadai zai tsira kuma kan mu raina wannan abu ana ba da labari cikin abin da ya faru da Ashir Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alai lokacin da yake da rai ya shiga motar haya irin katuwan motar nan da ake ce mata autobus luxurious a munan ko eh suna tafiya za su suna za su tafiya kawai sai motar ta kifi aka yi haɗari suka rika ya sattaru ya sattaru ya sattaru shi kuma la albani wai har ya zo masa yana ce musu ya qaum la taqulu ya sattar fa inna lafza sattar la yasihu bal qulu ya sittir shi ba a cewa ya sattaru bai inganta ba ya sittiru ake cewa ya sittiru ake cewa shi ne ake ba da labari aka ce shi kaɗai ya tsira ba abin da ya zame shi a cikin mota wa kanu ya taƙo wa najjena alladina amanu wa kanu ya taƙo ka zama mai bin Allah duk yadda ta rikici duk yadda ta rikici in Allah ya aiko da wata jarabawa sakamakon laifi ne aka yi sai Allah ya tsamar da kai sai Allah ya fitar da kai ko da misali za a yi maka wani abu sai ga ba kamar yadda saura suka ji jiki ba kai naka da sassauci sannan in ma abin ya same ka sai ka fi su dangana sai ka fi su dangana domin musiba mafi girma bayan musiba ita ce ƙin dangana bayan musiba domin ita dai dangana da ita juriya wajibi ne mutum ya a rayuwar shi in Allah ya mai abu ya za ka yi to an ce wani mamashi ta mutu aka zo ana mai ta'aziyya ko wani dan wani gari aka ce ashe sai baba taras zai ce wa a ita wa a ita ai sai ta mutu shi ai dangana ta zama dole dole a dangana to ka dangana dan Allah ya fi shi ne zai ma amfani kuma ka samu lada ba danganar dole ba wanda ya maka ba za ka iya rama ba me za ka yi me mutum zai yi in an mishi abin da ba zai iya ramawa ba shi ne wannan to kaga tun asali mutum ya ɗauka cewa in ba zan rama nan ba ibada ba zan rama ba ya juyar da shi daga ƙaddara ya mai da shi shari'a sai Allah ya ba shi lada yawwa ya yadda cewa Allah ya hukunta haka kuma idan aka juran nan aka dangana to sai Allah ya bada lada kuma daga cikin abin da Allah zai bayan ya bada lada sai ya bada makwakon abin da aka rasa wannan misalai suna nan da yawa na tarihi Allah ya mana kyautar irin wannan dangana الفائدة الرابعة والتسعون أن الآخرة للمتصفين بها للي لاهرة تتبتني قول أن سقصفا تدى تقوى lahira ta tabbata ga waɗanda suka zama sun siffantu da takwa in aka ce abu kaza na na wane ne na suwane ne misali sai a ce kamfanin nan na suwane ne kamfanin suwane kamfanin suwane to akwai cewa na suwane ne a matsayin mulkinsu akwai na suwane a matsayin suna cin gajiyarsa yanzu mai shara a kamfani ya ce kamfanin shi ne to amma ciyaman fa ciyaman na kamfanin gabaki daya ko darekta na executive council na kamfani managing director kaga duk suna jin wannan nasu ne domin a ƙa'ida ana ba da waɗannan mukaman ne gwagwadon shiyan mutum a cikin kamfanin ko yawwa ba za a ɗauko mutumin da ya fi kowa rashin shiya ba a ce za a bashi wannan mukama haka suke tsare-tsarensu to nan sai Allah madaukakin sarki zai faɗa mana cewa ita aljanna lahira ma gabaki ita masu takawa ce su ne ba za su shiga tashin hankali a cikin ta ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ita lahira gabaki ɗayanta ta masu takawa ce bayan ya bada labarin abin da ya hana Allah subhanahu wa ta'ala mani inda ya sa Allah madaukakin sarki bai yi wa kafirai irin abin da suke son ma su samu a duniya ba walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min fiddati wa ma'arid 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati ad-dunya amma wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بعد ذلك kada mutane su cakuɗe su zama abu ɗaya kowa ya kafirce ba Allah madaukakin sarki a cikin tsarin sa ya kaddara fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'i aminhum man amana wa minhum man kafar fa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul shimali ma ashabul shimal haka duniyar nan take sakamakon kuma lahira haka zai zama akan abin da aka faru ya faru a duniyan nan shine sai ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba da dan kada mutane su dunkule su zama abu ɗaya ba kowa ya kafirci la ja'alna liman yakfuru birrahmani to wallahi da mun sanya ga waɗanda suka kafirce wa Allah mai rahama li buyutihim suqufan min fiddati da sai a sa musu rufin gidansu ya zama na azurfa kawai duk kafiri sai a bashi domin Allah ya nuna duniyar nan kazanta ce to amma masu imani su ma suna da rabo a ciki suna da rabo a ciki qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya amma khalisatan yawmal qiyamah a duniya masu imani Allah madaukakin sarki ya ba su dama su ci gajiyar duniyar nan su ci gajiyarta su yi amfani da ita domin tanadin lahira su ɗibi rabonsu walatansa nasibaka minar duniya wa fitar ke ma ataka Allahu daral akhirata walatansa nasibaka minar duniya a cikin abin da Allah ya baka ka nemi lahira da shi amma kar ka manta da rabanka na duniya kar ka kwashe dukiyarka gabaki ɗaya ka ce gabaki ɗaya ka dawo ka zama talaka kana bara da sunan kayi wa addinin Allah aiki Allah bai ce kai haka ba a'a wa bitaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya kage shine wannan saboda haka Allah madaukakin sarki yace da ya sanya ba da dan kada masu imani su kafirce ba duk a zama daya a zama kafirai to da Allah sai ya sanya rufi na gidajen kafirai ya zama rufi ne na zinariya na azurfa لجعلنا لمن يخفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعاهد عليها يظهرون sannan a sassa musu matattakalai a yi musu benaye ma'arib jam'u ma'araj sullar matattakalai da za su rika hawa gidansu wa ma'arij alaiha yazharu kuma matattakalan su ma na azirfa alaiha yazharun kuma su hau waɗannan matattakan yas'adun su rika hawa da duk duniyan nan in kawai ga za ka yi kafiri kawai amma akwai kafirin da suke talauci aiko ko babu kaga wani kafirin ga kafirci ga talauci irin wanda ake ba da labari sai na umar ya gani ya ga wani tsoho kafiri yana wahala ba duniya ba lahira sai sai na umar ya fashe da kuka sai ta dabburin ayoyi ya ce ne amilatun nasibatun tasla naharan hamiya amilatun mai aiki a duniya nasibatun kuma mai gajiya a aikin ba hutu amma a lahira kuma tasla naran hamiya in an tafi lahira kuma wannan ran wannan mutumin ya ƙone da wuta wacce take mai balbali mai ƙona wanda aka jefa shi a cikinta ta cinye shi to kaga Allah madaukakin sarki sai bai yi haka ba ولبيوتهم أبواب وسرر وسرر ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون da kuma Allah madaukakin sarki sai ya sanya wa kafirai suna da wasu kofofi a sanya musu ƙofofi waɗanda za su zama da wasu gadaje duk na azurfa waɗanda za su riƙa kwanciya a kansu suna takamatin a duniya wa zukhrufa da an yi wa gidajensa ado da kwalliya kwalliya irin ta azurfa Allah cewa cewa zukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya amma duk wannan fa wani dan jin daɗi ne na duniya duk idan aka gama da musulmai da kafirai sun yi tarayya a cikin jin daɗin duniya wasu musulman na jin daɗi wasu kuma musulman an ba su daidai gwaggwadon abin da aka ba su wasu kuma musulman Allah maɗaukakin sarki ƙadara alaihim fi rizqihim Allah maɗaukakin sarki bai ba su ba kwata-kwata amma an ba su imani kafirai ma su ma wancan ajin ne akwai kafirai masu maɗuɗuwar dukiya akwai kafirai matsakaita a dukiya akwai kuma kafirai talakawa tibis akwai su to masu imani su wal akhiratu inda rabbika lil muttaqi lahira amma kawai in an je to ta masu takwa ce ta masu takwa ce masu takwa kawai suke da suke da abin nan kenan nan للمتقين التقوى أتكم مألون دا الإمام ابن الجوزي يكاو منع أتكم للتافنس نزحة نزحة الأعين النوازع في الأشباه والنظائر يا فتا من ذلك تشم مألون تقوى أقيمي أقوي توحيد والآخرة عند ربك ليه للمتقين أي للموحد دومني ayar ta ce walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahman ma huwa ضد الكفر التوحيد وما هو ضد التوحيد الكفر كيش هي التوحيد ne kafirci كيش هي kafirci ne tauhidi saboda kashi at-taqwa nan wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ay lil muwahhidi masu tauhidi saboda kafiri ba zai shiga aljannar Allah ba duk mutumin da zai zo ya ce maka kafiri zai iya shiga aljannar Allah wallahi tallahi kare ta Qur'ani yake in yi wasa zai zama tare da wancan kafirin da yake son ya bashi aljanna wallahi ridda ne ka ce kafiri zai shiga aljannar Allah domin yanzu akwai waɗannan da'awoyin a ƙasar mu ka ji mutum ya zo yana bayani cewa wai ba musulmai kawai bane za su shiga aljannar Allah kuma yana wa jama'a bayani wai kafiri zai shiga aljannar Allah wannan mun karanta hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda Muslim ya ruwaito hadisin kawunta kawunta ne dan uwan mahaifiyarta ne Abdullahi ibn Jud'an mutumin kirki ne mutumin kirki ne sai da ta faɗa alkhairansa amma manzon sa ne ce wallahi ba zai shiga aljanna ba saboda bai saboda bai imani da Allah ba zai bai imani da Allah ba wannan ita ce ka'ida in kana son ka shiga aljannar Allah to kai imani da Allah wannan shine shar'i ka zama mai tauhidi kar ka zama mushriki kar ka zama kafiri kar ka zama munafiki waɗannan ba su ba aljannar Allah madaukakin sarki domin Allah ce wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyar ba za su taɓa shiga aljannar Allah ba har sai idan kan raƙumi sai idan raƙumi zai iya shiga ta kafan kan allura ɗaya fassara kenan aljamal wannan tafkekiyar igiyar ta jirgin ruwa ana ce mata jamal ka taɓa ganin abin nan igiyar da ake ɗaura jirgin ruwa da ita idan aka zo da jirgin ruwa gaba komin girmansa irin manya-manyan jiragen ruwan nan to akwai igiyar da ake ɗaure su da ita to ita ce ake ce mata aljamal za ta iya shiga sammul khiyat za ta iya shiga kafan kan allura ko da allura makafi ce kaga ba za yi to kaga har faufau kenan faufau ba za su shiga ba ke Allah ya ganar da mu saboda ka kafare ba za su shiga aljannar Allah ba wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin at-taqwa nan bi ma'anar tauhid masu tauhidi waɗanda suka bi Allah suka yi basu shirka ba suka bauta wa Allah mai laifi a aƙida ahlus sunna wal jama'a mutum ya mutu yana saba wa Allah amma ba kafirci yake ba aikin shi bai kai a matsayin a kira shi kafirci ba to wannan ka bar shi da mashi'ar Allah wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga damai ya gafarta masa kuma yake son shi in Allah yana son mutum to shikenan sai ya gafarta masa zunubansa da yi shi yasa ka'ida wa man yamutu wa lam yatub an dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih haka mai mai manzuma yace ce duk mutumin da ya mutu yana saba wa Allah da ba shirka ba ba kafirci ba to fa amruhu mufawwadun li rabbih ka kyale shi al'amarinsa ka miƙa shi zuwa ga ubangijinsa in sha a rahima wa in sha azaba in ya ga dama tun a filin tashin alƙyama ma ba zai masa azaba ba kuma sannan akwai ashafa'a akwai ceto ceto da za a yi ala ra'si shafa'ati shafa'atu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ceto mafi girma ceton manzon Allah sallama wanda Allah ya bashi sittata anwa'in min ash-shafa'a manzon sama yana da nau'in ceto har guda shida da zai yi a filin tashin alkiyama da bayan hisabi Allah ya ba manzon Allah sa sama wannan falala sallallahu alaihi wasallam ceton wazi wa wa masu imani ba waɗanda suka samu matsala mutum ya zo ya ce maka ai yaro kawai sai ya zo ya ce maka dalla ya ga kana da alaka da jami'a kaza yana neman admission sai ka ce kayi waye kayi kayi SSCE sai yace ban yi ba kayi jam yace ban yi ba to ya zai a neman maka sai yace ina yi jam amma dai ga punch dina kaza ne na sannan nayi SSCE nayi WAEC sannan kuma nayi jam nayi nayi nayi nayi neko WAEC dina da kaza amma neko bata fito ba ina da deficiency a can sai ji kana da wani karfi ko ko ba ka za ka ji kana da ƙarfin gwiwa ba amma ya zo maka kawai shi kenan saɗaf to me kake so ka ya maka kawai saboda ya zage ka ya ce ba ka taimako neman sanadin ya zage ka yake kawai Allah ya shirye mu الفائدة الخامسة والتسعون فائدة تهمسن تتسعين دبير أن الخلة بين الأحبة فيها ثابتة في الدنيا والآخرة أن الخلة للي سويا بدا ينتكع بين الأحبة أكان مسويا فيها إن أن يأتكن تقواني ثابتة تونن كونر da badaɗayantakar da soyayyar za su tabbata fi duniya wal akhirah tun a duniya da lahira duk wanda yake son ka dan tsoron Allah dan Allah to ba zai daina son ka ba ba zai daina son ka ba kuma wannan soyayyar za ta tafi a lahira al-khullatu al-khullatu ablaghu min al-mahabbati in an ce al-khullah ita ce ka zaɓi wani masoyin da ba ka haɗa shi da kowa a cikin wannan soyayya ita ce alhullatu idan balarabe ya ce fulanun khalili to yana nufin ayya khussuhu bi mahabbatin la tusawi mahabbatuhu iyahu mahabbata ghairihi ya so wani soyayyar da yake masa ta daban ce baya hada wannan soyayyar da yake masa da da nau'ukan soyayyar da yake wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a'ata rabbahu khullatahu falaysa lahu khalilun siwa rabbih manzon sama ya dauki khullarsa ya ba Allah Allah madaukakin sarki ya riki manzon sama a matsayin khalilinsa shi ma dama kuma mahabba ita tana ɗaya daga cin al'amalu tabaduliyya yi mun umma ne ko wannan ita ce ƙa'ida so ni in so ka ko ba ita ba ce ƙa'ida to sai Allah ta'ala ya riƙi manzan Allah sama su biyu Allah ya ba su wannan matsayin واتخذ الله إبراهيم خليلا من سمع حديث يتي إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا Ubangiji ya riƙe annabi Ibrahimu Khalil, ni ma kuma ya riƙe ni a matsayin Khalilinsa, ba da ɗayantaka soyayya ta musamman su bi Allah ya ba wannan matsayin a duniya. Da annabin sallallahu Alaihi wasallam da babansa annabi Ibrahimu alaihi salatu wassalam su biyu to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu muttakhidan ahadan khalilan ghayra rabbi lattakhassu ababakrin khalila shi da a duniyan nan bayan ubangiji da na ba matsayin ba da ɗayantaka ta da zan ba wani wannan to sayyiduna abubakar zan ba amma tun da ya riga ya ba Allah lau harfin tina'in limtina'i ba zai yi ba so daga mu in mun tashi sai mu ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaliluna manzon Allah sama khalilun mu ne domin muna masa soyayya da ba ma wa kowa to kulla kenan shi yasa zaka ji sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu sai ka je na cewa sami'tu khalili yaqulu naji badadayina sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi yana cewa kaza hulla ce to irin wannan soyayya in an yi ta akan takawa tsoron Allah ana bin dokokin Allah to ba ta yankewa ba za ka zo kwana biyu kuma daga baya kawai sai a ji kana dura mutum a shari'a ba me ya faru ba ba ai na gano kaza ne dama can baka bincika ba ka fara hmm dama ba dan Allah kake ba shi yasa to wannan za ta tabbata har a lahira قال تعالى ألا يتأ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الأخلاء مسويا بدا ينجونا وأن سكي سويا أدونيا دون وسدليلي كما يد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يكي تشيوا soyayyar mutane tun a zamaninsu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun a zamaninsu yake cewa ta koma lidduniya yace soyayyar da mutane suke wa junansu ta koma don duniya me wane ya ba wane sai ya so shi me wane ya suke tsammanin ya samu daga wane shikenan sai ya bashi irin dai soyayya yan siyasa ba soyayya da zaka buga misali da ita fiye da ita akwai ko akwai ta ita ce soyayya soyayya tsalle yau yana tare da suwa na gobe sun bata masa ko bai samu abin da yake so sai koma wajen waɗancan jibuwancan da yake can sai ya dawo nan haka zaka ga ana ta tsalle tsalle wancan ya dawo can wancan ya dawo can kai me yasa kai da baka gaji baka ci gajiya komai ba kuma zaka biye waɗanda suke cin gajiya ka zama wahalalle ka so Allah ka so ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kai soyayya dan Allah shikenan sai ka huta amma kakkai soyayya irin ta 'yan siyasa kuma wannan ba wai sabon abu bane haka suke tintini haka suke tintini almanafi kawai shi yasa al'allamatu ash-shaykh bakar rahmatullahi alayhi ya kasa abokanai gida uku masoya gida uku guda guda uku ne akwai sadiqu manfa'a akwai sadiqu ladza akwai sadiqu fadila sadiqu manfa'a shine wanda in ka hango wani amfani da zaka samu sai ga haka na aje wayar shi ranar da amfanin ya kare sai ka goge lambar shi yi ce na zama maka amfani sadiqu manfa'a ce kana da wani abu da kake samu kake tsammani ka samu benefit daga gare shi idan ka samu wannan abin sai ka janye soyayya ka janye abokantaka sai sadiqu ladda in wannan yana da daɗi akwai wani daɗi da yake sama a tare da wannan abokin nasa izi in tafiya za a yi hango akwai roma roma a tafiya tare da shi sai ya bi shi in tafiya ta ƙare ko kuma abin da yake tare da shi ya ƙare shi ma sai ya rabu da shi in an ce ladda abin da yake na fili ila wanda za a ci manfa'a kuma wani amfanin da ba ganin shi ake da ida ba amma ana tsammanin samunsa sa sai sadiqu fadila wannan shine abokin gaske wanda ake tare da shi ko da yaushe ko da yaushe wanda so tari ma ka fi gane masoyinka ne idan ka shiga wahala yawwa ana gane sadiqu fadila ana gane masoyi na gaske a lokacin da aka shiga wahala ba lokacin daɗi ba وما صديق الرخاء والنائبات سواء haka haka mai wa'izi yace wa ma sadiqur raha wan naibati sawa ai sawa'a da abokin da ya same ka lokacin da kake cikin jin daɗi da abokin da lokacin da ka shiga wahala ya ce shi abokin ka ne sai ya fitar da kai daga wannan wahala don Allah za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba ba daidai suke ba ba daidai suke ba kun ga wannan shi ne sau da masu takawa za su dawwama a matsayin masoya soyayya dan Allah soyayyar da aka yi ta akan bin Allah ba ta yankewa قال تعالى ألا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء بدأ مسويا يومئذ أرانا اللاهرة بعضهم لبعض عدو ساشن سزوا قساشي سنجويا سنزم مكيا كنجا الأخلاء سنزم عدو الأخلاء صاروا أعداء إلا المتقين سيما ستقوى ولنن soyayyar su ba ta yankewa za a ci gaba da soyayya ana nan saboda da kaji an ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi akwai walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna bi dhurriyyatuhum saboda ka wannan ayar amun ce ko kuma ire-iren ta ba ita kadai ba am ne amma makhsusun ne saboda da aka ce uba zai guje wa da idan fa ba ya abin arziki ba ne bai masa tarbiyya ba a duniya ko ɗan ya san bai wa ubansa biyayya ba a duniya shi ne za a guje wa juna amma wannan ayar tana tabbatar da akwai ƙauna da soyayya tsakanin iyaye da 'ya'ya a tsakanin abokanai a tsakanin 'yan uwa za su wannan ƙaunar za ta tabbata in an yi ta don Allah a duniya Allah ya sa ne haka shi ne wannan الفائدة السادسة والتسعون أن مقام المتصفين بها مقام أمين في جنات وعيون بما فيها من النعيم matsayin da Allah zai ba masu taqwa waɗanda suka siffantu da taqwa a duniya domin an je lahira matsayin su maqamun amin matsayi ne amintacce babu tsoro a ciki babu tashin hankali fi jannatin za su zama a cikin aljannatai wa uyunin da idanuwar ruwa masu bulbulowa masu daɗi bima fiha minan na'im da kuma abin da ke cikin waɗannan aljannatan da marimaran idanuwar ruwan masu daɗi na ni'ima qala ta'ala Allah ya ce innal muttaqina fi maqamin amin lalle masu taqwa waɗanda suka tsara dokokin Allah ba su shirka ba ba su munafurci ba ba su kafirci ba ba su fasikanci ba ba su bid'a ba fi maqamin amin suna cikin wani matsayi za a tsai da su a basu wani muƙami aminin amintacci babu tashin hankali a ciki fi jannatin a cikin aljannatai wa uyunin da idanuwar ruwa da idanuwar ruwan zuma da idanuwar ruwa na giya da idanuwar ruwa na madara tatacciyar madara yalbasuna min sundusi za su rika sa tufafi daga alharini alharini mai taushi shine as-sundus ma raqqa min alharini ma raƙa min alhari alharin da ya zama mai taushi akwai lokacin da kake bukata kaya mai taushi ko wa istabraqi sannan kuma da istabraq shine ma ghaluza min alhari shi kuma alhari ne mai kauri wancan mai taushi shine sundus istabraq shi kuma shine ma ghaluza wanda ya zama mai kauri to Allah ta'ala kayan da zai tufatar da su da su kenan shi yasa aka ce kan musa a duniya mu maza mu bassu kafare su sa yanzu fafaroma kayan da ake ɗinkin shi yajin shi kenan ai alharini ne wannan rigar da kake ganin ta gata nan in aka baka aka ce ka sa ba za ka iya sawa ba to ta alharini ce in aka baka kila riga ɗaya ka kuɗanci to a duniya manzo su ne ce lahum fid dunya wa lakum fil akhirah insha Allah ce ku basu su sa a duniya raban su kenan suke ci ku kuma ku yi haƙuri ranar lahira za ku sa gashi nan an faɗa mana nau'i biyu da ma raƙa da ma galufa da mai taushi da mai kauri duka mutaqabili kuma suna fuskantar juna an sassa kaya ana fuskantar juna ana wa juna farin ciki in kaga ana zaman yan marina an jujjuya baya ai ko restaurant kai kuka je ai kun fi son a baku waje ɗaya ko in tara kuke ko kuna son a raba ku eh za a ci abinci a ɗakin cin abinci kun je a matsayin jama'a ɗaya in son samu ne kun fi son a haɗu a waje ɗaya ko ana yi ana tsokana juna in ma ta kai wa ta kai a riƙa haɗa kwalba a riƙa haɗa kofi kwas kwas ko laifi ne koyi ne da wasu mutane ba daidai ba ne kazalika wa zawwajnahum bi hurin in sannan bacin wannan haka nan ma wa zawwajnahum mun aurar da su wa zawwajnahum mun aurar da su bi hurin in da mata waɗanda suka kasance masu baƙin ido idan nasu tsakiyar ƙwayar idan baƙa ce wulik sannan kuma farin fari ne fat ba alamar ja ba alamar kore alama an sha wahala in ka ga idan mutum ya zama kore ko ya zama menene sunan shi ya zama ruwan ƙasa ko ya zama ja an duniya ta bige shi zarabatu duniya duniya ta bugai to zai ga idan mutum ya canza yad'una fiha za su riƙa kira suna cewa a kawo musu bi kulli fakihatin amini za su ce a kawo musu dukkan ɗan icce mai daɗi fa aminin kuma suna cin aminci fakiha fakiha asali an samo shi ne daga fukaha me fukaha shine labaran bandariya labaran bandariya da annashuwa da nishadi to sai aka kalli abin da ake in ana waɗannan labarurrukan to akan kawo irin waɗannan ababancin shi yasa hatta su kansu fruit ba duka bane laraba suke ce musu fawakih din ai akwai waɗanda ba su cikin fawakih akwai wanda taba'an ne ake kiransu da fawace amma asali a wajen firar ba a kawo su suna nan to an ce wa fakiha fakiha saboda me saboda masu fira sun kasance suna zuwa ana suna kawo wannan ana ci ana daɗi yawa shi yasa ai babban malami a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah da ya tashi rubuta wata lecture sa da ta zama littafi ya rubuta ta akan gulma sai ya kira wannan littafin nasa da fakihatul majalis fakihatul majalis in an zo an zauna gulma na da daɗi ko ba ta da daɗi da daɗi ba da daɗin zunubi to shi yasa sai ya kira ta littafin nasa da fakihatul majalis dan iccen wurin hira dan icce na wajen hira wanda mutane suke ci amma ya je makale musu a nan ko ya je matsarma masu ya haifan musu da kensa Allah shi kyauta gulma kenan amini kuma suna cikin aminci ba sa tunanin cewa abin nan in sun ce a kawo musu za a ce babu yanzu duk girman gidan cin abinci wata rana za ka je ka zauna ga takardar fita banza ce a shi an baka list na abinci sai ka ce a bani item 4 ko ba ka ake cewa ba sai a ce ai babu akwai ko babu ko haka ba ta faruwa ce to babu item 6 da ce shi ma fa babu nan fa kuma ga sun lissafa abincinsu ya kai kala 20 amma ka tambayi item 4 babu item 6 babu kila da zaka ce a baka item 8 ana ta tsallake biyu shi ma sai a ce babu والجنة وآمن يدعون فيها بكل فاكهة آمن duk abin da suka ce a kawo musu kawai za a kawo musu ba su da tsoro a ransu cewa za a ce babu ko ya ƙare ko kuma season ɗinsa bai zo ba yanzu misali a Najeriya akwai ɗan iccen da da kuɗinka za ka gama zagaye a lokacin da ba lokacin shi ba ba za ka samai ba haka ne ko ba haka ba ne akwai ɗan iccen da kana neman shi da kuɗinka mai yawa ba za ka samai ba ba za ka same shi ba to aljanna babu wannan la yazuquna fiha almauta abu mafi dadi ana shine la yazuquna fiha almauta ba za su dandano mutuwa ba a cikin aljanna ba mutuwa yawa ba mutuwa yanzu duk abin da ke tayar da hankalin majiya dadi a duniya shine ke musu labarin za su mutu za su mutu ana ba da labari ana cewa a fadar wasu masu mulkin akwai ayoyin da ba a jin su ko alaran ma aka gayyato shi zai karanta ayoyi to sai an masa kashedi ka zo kana su jawo inna kullu nafsin za'iqatul mauti a gaban a gaban a gaban wani babban shugaba kana ja masa kullu nafsin za'iqatul mauti ba za ka ja mushi wannan ayar ba sai dai ka jawo wasu ayoyin waɗanda suke nuna tabbata da jin daɗi ana ta haka ana girgiza kai illal mautatal ula sai dai wannan mutuwar tasu ta farko da suka ɗanɗana ta wadda daga ita ba za su yi wata ba ba tafsiri muke mai zurfi ba wannan aya tana buƙatar sharhi da yawa kuma lokaci ya kure mana da yawa saboda wasu za su jawo wasu ayoyin qalu rabbana amatta nasnatayn wa ahyaytana nasnatayn kaga mutuwa biyu kenan to wace irin mutuwa ce ta farko wace mutuwa ce ta biyu a takaice amatta nasnatayn wa ahyaytana nasnatayn daga cikin maganganun da malamai suka yi akan waccan aya ta amatta nasnatayn wa ahyaytana nasnatayn fa tarafna bi dhunubina wa ila khurujin min sabil suka ce amatta nasnatayn asali ka kashe mu mutuwa biyu mutuwa ta farko ita ce da ba ma nan ka samar da mu da can mun kasance a matsayin adam ba mu to almautatul ula kenan yawwa wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kaga nan ma bi aka faɗa so daga mutuwa bi rayuwa biyu mutuwar farko ita ce mutuwa ta asali cewa ɗan adam ba shi to mutuwa ce domin almautu adam wal hayatu wujudu mutuwa rashi rashi ce ita ita kuma rayuwa samuwa ce to da ba mu sai Allah ya samar da mu tilkal mautatul ula to al hayatul ula fa fa ahyaakum sai ya rayar da ku ai aujadakum ya samar da ku summa yumitukum ba'da hayatikum al'ula daga nan kuma sai ya kashe ku ya karɓi rayukanku bayan kun yi rayuwar duniya summa yumitukum sannan kuma sai ya sake karɓar ranku ka game almautatu thaniya ce to nan sun ce Allah ta'ala ce la yadhuquna almauta illa almautatal ula illa almautatal ula wacce ce almautatul ula almautatul ula nan da ake nufi ana nufin mutuwar da suka yi domin yanzu wata sabuwar rayuwa suke yi to sai aka ɗauki wannan almautatu ɗin wadda a ƙa'ida a waɗancan ayoyin ita ce almautatu saniya sai aka ba ta al'ula domin yanzu labari ake musu na farin ciki labari ake musu na farin ciki kuma ana ba su tabbacin cewa ba za su sake mutuwa ba za ka ce waccan mutuwar da kuka yi ta haƙiƙa to bayan ita babu mutuwa a cikin aljanna ba za ku sake mutuwa ba har abada rayuwar ku ta tabbata ta har abada shi yasa cikin cikin cikin kurakuran da babban malami al-Imam al-Barbahari yayi shi ya kamanta rayuwar su da rayuwar Allah a cikin sharh sunna wannan kuskure ne babba malamai sun masa gyara eh yace yace bal yahyauna kama yahya rabbul alami shi za su ci gaba da rayuwa kamar yadda Allah ubangijin halittu zai ci gaba da rayuwa kaga wannan sabo ne kuskure ne da kulli jawadin kabwa kowane ingarman doki zai iya tuntube so daga kuskure ne wannan yawwa daga ba a kamanta rayuwa Allah da ta wani ai Allah ya taba mutuwa akwai mutuwa a tare da shi su ko sun taba ga ya faɗi an ce ne لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم كما ألا مدوك كنسلكي يتغي سدق عذابا وتشتك توت داما أبن تكي جنس أغوتينا كما سكا سامسونا المتقون تنزو وقاهم كنغ سونا يافتو ووقاهم من التقوى كو التقوى من وقع يكي فضلا من ربك والله وانا فللاتي باوي وانا أبو بني ناس نحكي in an ce alfadlu ma laysa bi haqqika abinda ba haƙƙinka ba aka maka Allah ka mana zalika huwa alfawzul azim wannan shine rabo wanda yake babba babu wani rabon da ya kai shi duk abinda zaka samu in baka samu aljanna ba baka samu komai ba alfa'idatu tasi'atu الفائدة السابعة والتسعون أن التقوى من أسباب ولاية الله تعالى تقوانا جاو متنسويا ألا والله ولي المتقين ألا مدوك كنسر في مجرن شن الأمر كما مسوي ما سيماني ثم جعلناك على شريعة من الأمر fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allah shay'a wa inna الظالمين بعضهم أولياء بعض أماما والله ولي المتقين saboda ka Allah shine majibincin masu imani kun ce a tsaya a nan ko lokacin ya cike to insha Allah ta'ala muna fatan za mu gama karatu gobe abin da ya rage mana wasu maimaitawa ne amma ayoyin daban saboda ka muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan kuma muna fatan ya cika mana hasken mu zuwa gobe mu kammala littafin Allah cikakkiyar godiya ta tabbata a gare shi fil ula wal akhirah yadda ya ba mu iko muka zo muka yi wannan karatu kuma muna fatan mu cika sashi gobe to Allah madaukakin sarki muna godiya muna yabo yaban da ba za mu iya iyakance shi ba kai dai Allah yabanka ya tabbata a gare ka kamar yadda ka yabi kanka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina so a fassara min ma'anar wannan addu'ar kuma a wani guri ne manzon Allah sallallahu alaihi yake yin ta Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhtik wa bi mu'afatika min uqubatika la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika ka cire wa bika minka wannan addu'ar ta tabbata al-Imam Abu Dawud ya ruwaito ta a cikin sunan dinsa da sanadi sahihi sannan babban malami al'imam ibn nasr al-marwazi ya ruwaito ta a cikin kitabul watar kitabul watri nasa hadisi ne ingantacce annabi sama yana yin ta a cikin alkunuti alkunuti alkunutun witiri kaga wannan hujja ce ga waɗanda suke cewa kawai sai dai a ce Allahumma hadina fi man hadaita kawai ake hadisi ne sahihi saboda ana yin ta manzo sama yana yin ta Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ya Allah ina roƙon ka tsare ni ka tsare ni bi ridaka da yaddaka min sakhatika daga shinka ya Allah ka sanya yaddaka ka bani kariya daga hushinka in sami yaddaka ka tsiratar da ni daga hushinka wa bi mu'afatika an uqubatik ya Allah ina roƙonka bani kubutarwarka daga azabarka min uqubatika daga azabarka wa bika minka sannan ya Allah ina jin tsoro ina fatan ka tsare ni daga duk abin da ka kaddara zai faru da ni daga gare ka mara daɗi kai ka bani kariya wa bika minka la uhsi sana'an alayka ba na iya ƙididdige yaban da zan maka da kirarin da zan ma an ta kama asnaita ala nafsi kai dai ya Allah kana nan kamar yadda ka yabi kanka kuma kai wa kanka kirari wannan addu'a ce mai tsada in mutum Allah ya anshe ta daga gare shi ya ji daɗi ana yin ta a cikin alƙunuti alƙunuti na da fiqhu alƙunutin da ake yi na wutiri ya tabbata duk da ba duka mazhabobi suka tafi a kai ba amma dai sunnar manzo Allah sama ta tabbata manzo Allah sama yayi alqunuti da kansa ya karantar da jikansa sayyiduna al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma jikan shi anna na Fatima radiyallahu anha al-Hasan manzo sama ya karantar da shi wannan addu'a ya karantar da shi Allahumma hadini fi man hadaita sannan ga wannan addu'a sannan sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya kasance yana yin alqunutun wutir yana yi sayyiduna Umar yana yi asa sun tabbata sayyiduna Umar yana yi daga cikin abin da aka ruwaito wannan alqunutun nasa wanda malikiya suke yin sa da asuba اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك كله to sayyiduna Umar ya tabbata Ibn Nasar Muhammad ibn Nasar al-Marwazi ya faɗe shi a cikin ya kawo wannan da sanadi sahihi a cikin littafinsa kitabul watar saboda ka ya tabbata abu na farko kenan abu na biyu ba kullun ake alƙunuti ba a kullun ake yin alƙunuti ba na wuce manzon salama taratan yake a hayanan ne ka'ida ahlus sunna duk abin da aka ce taratan wa a hayanan to baya ba daidai bane kuma kuma karɓin shi kullu yau ne daga cikin bid'a a ce ana yin abu a hayanan kai kuma kamar da shi kulle yau ne kaman karanta suratul sajadati ne da suratul insan ranar juma'a da asuba kaga su limaman kullun duk juma'a sai sai to ba haka bane a hayanan ne wani lokacin ai wani lokacin ka ai to haka alqunuti na wuce ba kullun ake yi ba sunna shine ita ce ka ai kullun kullun wata ran ayi wata ran ka ayi wata ran ayi wata ran ka ayi sannan magabata kamar yadda ibnu nasar a muhammad ibnu nasar al-maghwazi dai ya rawaito a cikin kitabul watar sun kasance idan aka idan watan ramadan ya kai tsakiya ya zama rabi to daga nan suna ƙara wasu addu'o'i a cikin alƙunutinsu daga ciki suna tsine wa kafirai suna yin mummunan addu'a a kansu Allahumma la'anil kafarata alladhina yasudduna an sabilika wa yu'aduna rusulak wa yukadhibuna awliya'ak ko yukadhibuna rusulaka wa yu'aduna awliya'ak kai to ana yin wannan sannan na gaba shine idan liman yana yi ma musu rika cewa amin sannan na gaba liman ya kiyaye lafuzza wallahi ran nan naji wata unguwa a nan kusa-kusa na je gaida wani mara lafiya wallahi na ji wani limami yana alƙunutin nan kare ba zai ci ba ba daidai ba ne waɗannan abubuwan ba wanda ya ce dole sai kayi ba alƙunutin nan mustahabbi ne amma mutum ya zo ya ta kware ɗishi addu'an ma yana yin bala'i yake jawowa yi ta kware ɗi yi ta kware ɗi haka ba daidai bane kuma da yawan abin da ke faruwa kenan mu kiyaye lafuzzan da manzo Allah sama ya karantar mu koya mu iya in mutum bai iya ba kuma an jarrabe shi da limancin nan ya je wata rana ya ce don Allah a biya masa don Allah wani ka yi in faɗa ka yi in faɗa har in ji na kiyaye lafuzzan ka ci baya baka ci baya ba sannan wasu daga cikin bidiyoyin alkunuti akwai tsawaitawa wani limamin sai ka ji ya riƙa mamu minti talatin minti arba'in ka ga kafan mamu ana ta canza kafa mutane suna ta zama gauraku suna ɗage kafar su ɗaya suna ɗage kafa ɗaya wannan aikin gauraka ne wa ya ja lima ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne sannan wajen Allahumma hadina fi man hadaita akwai kuskuren da nake yi in aka zo akwai wajen da ake cewa amin akwai wajen da ake shiru domin ba ba roƙo ake ba shi Allahumma hadina fi man hadaita amin wa afina fi man afaita amin wasrif anna sharra ma qadaita amin fa innaka taqdi wa la yuqda alayka shuru shine sunna إنه لا يذل من واليت الشهو ولا يعز من آليت الشهو تباركت ربنا وتعاليت الشهو domin ba addu'o'i bane tabbatarwa ne innahu la yadhillu man walaita lallai ya Allah la yadhillu man walaita duk wanda ka jibinta ba zai tabe ba to me amin a ciki wala ya izu man adaita sannan duk wanda kai gaba da shi ya Allah ba shi ba daukaka addu'a akai ya yi shiru amma daga cikin laluran mu hadda larabcin ko ba ma gane wani abin da ake cewa to shi yasa ake son sanin ma'anonin addu'a wannan dai yana ciki sannan limamai su guji kirkiro wasu addu'o'in da za su zo su gajiyar da mutane da su na na waɗanda ba su da asali wani ma yanzu ko yana haɗa haruffan hija'iyya الحروف الهجائية اللهم ارزقنا بالألف إلفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم يهد جمالا وبالحاء حلما وبالخير وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالظالم duk wannan ba wanda ya sa mutum ka yi dunkulallin addu'o'i wanda manzo sama ya karantar suna cikin qur'ani suna cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wannan dai fa'ida ce Allah ya ba mu ikon gyarawa tambaya ta bi shin malam ya halasta yin addu'a a cikin sujada da lafazin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi amma ba a samu yana yin ta a cikin sujada ba ai ita addu'a bayan kayi tasbihi da ake yi a cikin sujada to duk kowace addu'a za ka iya yi shehu lissam taimiyya ce ma baka iya da yaren larabci ba ka yi da yaren da ka iya a cikin sallah ai ba jin ka ake yi ba wanda kake so ya ji yana jin ka su kuma wanda ba a so su ji ba sa ji ba ga shi kenan ai daidai to Allah shi kyauta wa alaikum salam na'am to na ya Allah din ai irin na larabawa ne a kaset ko? a kaset ne wani ma a cikin sallah ne wai? to ba a cewa shigu kawai za a yi tunda ba ba abin da ya tabbata a wajen ba a cewa komai sai a yi shigu akwai wanda suka ce a ce subhanallah ba dai ba dalili ta'amini shine ya tabbata shi kuma ta'amini ana yi ne a addu'a ta mas'ala ba addu'a ta sana'i ba ba ba addu'a ta yabo ba mun gane so da wannan ya Allah din da mutane suke faɗi kawai larabawa ne suke faɗin kayan su larabawa fa sun fi mu fa bid'a ɗan uwa wallahi mu gode wa Allah larabawa sun fi mu bid'a yanzu zaka samu ko rasuwa malami malamin sunna sai an yi wasu bidiyoyi a cikin sallar gawarsa a ƙasashen laraba amma mu kaga Allah ya tseratar da mu da wani zai wuya kaga malamin sunna an yi bidiyoyi a cikin rasuwar shi ko to mu gode wa Allah shi ne ran nan ne wata muhadara ga mata sai na ba na ba da shara na ce ya kamata fa wata rana a zo a rika mana muhadara kan falalolin Najeriya yadda kullum muke faɗin matsalolinta to ya kamata kuma mu zo wata rana a yi lakcoci akan falalolin Najeriya wallahi muna da falaloli da yawa waɗanda ya kamata mu kalla mu gode wa Allah kansu falala ta addini kaga duk wannan rigimar da ake a social media kaga ana ta sabani to wasu kasashen ma fa suna yi kuma aiki da addinin da gaske wallahi mun fi su wannan ka faɗa a ko ina falala ta biyu daga ciki ta addini ba inda zaka ga an tara mutane sun zo sun zauna suna sauraron Allah ya ce manzo Allah ta sama ya ce wallahi sai a Najeriya zaka ga malami ya rubuta littafai sun fi ɗari a ƙasar saudi arabia amma da za ka je majalisin da yake karantarwa sai kai kuka wala kana iya tarar da mutum uku ko mutum hudu kawai suke saurararsa yanzu wannan ba falala ba ce to ga karatuttukan mata a ina ake karatuttukan mata a duniya kamar najeriya wani wajen aka gayyace ka kai wa mata wa'azi musamman da ramadan din nan wallahi sai kuka ya kusan kama ka irin matan da za ka gani jama'a an cika an cika an cika masallaci ne a lissafi in za a yi sallah sahu-sahu yana cin mutum dubu kaza amma za ka gan shi tankam kuma waje ma ya cika kuma duk sun zo a faɗa musu gaskiya sannan wanda suke ganin karatun baya tasiri a daina yin karatun na wani lokaci a gani a ga abin da zai faru sannan da matar da take zuwa wa'azi take karatu da matar da ba ta zuwa kwata-kwata ga ta nan wata wagila za ka haɗa rayuwarsu? wadda duk wannan falala ce wallahi amma ba ma kallo ko? Allah ya sa mu riƙa gani sauran matsalolinmu kuma Allah ya yi mana muna da su mun sani amma kan mu riƙa kallon janibin matsaloli kai ba ma kallon alkhairai ƙasarmu tana da alkhairai da yawa mu ci gaba da yi na buga misali a ranar mun je abuja muka je wata unguwa unguwa irin bangaren inda masha Allah din nan ne Abuja ba Abuja ba akwai Abuja akwai Abuja yan Abuja su yi hakuri akwai habuja akwai abuja to habuja muka je a lokacin wallahi motar mu ta fada wani rami ni dai na ga wannan wannan abin da aka mai wallahi sai da na kusan kuka kafin ka ce kwabo wallahi mutanen unguwan nan sun fito cicciban motar mu aka aka fito da ita ranan naga sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi aka ciccibo motar nan gabaki da aka fito da ita aka fito da motar nan shi ne wanda muka je wajen shi na cewa ne bayan zan faɗi abu biyu abu na farko shi ne munan ɓangaren na najeriya mu gode wa allah kirki na nan a cikin zuciyarmu wallahi mu mutanen kirki in an ce mutum mutumin kirki ne shi kenan sai ka ce bai da matsala ku duba wannan alkhairin fa da mutanen nan suka fito suka mana kuma muna gode musu suna nuna su wajibinsu suka yi aka gama daga na biyu na ce kai ma kuma mutumin kirki domin wajenka muka zo muka samu wannan matsala a ƙofar gidanka amma ka ga jama'a ka duk gashi sun fito sun nuna tare da kai suke domin su fitar da bakinka daga damuwar da suka shiga na ce ka ci gaba da zama mutumin kirki kare shi ne wannan to a wasu wajajen za ka samu wannan taimakon ai wani da ya leko ya yake ne mu ce shi ka a ce da wasu niki don haka wallahi mu gode wa Allah wallahi mu gode masa malam tambaya ta ta ce shin mutum zai iya bin sallar tarawih a matsayin sallar isha'i ta wannan tambaya an sha yin ta mas'ala ce ta me nafila me farilla abu me nafila sallah malaman mu suna da sabani akai wasu suna ganin za a yi wasu suna ganin ba za a yi ba ni dai na sha babba da fatawa cewa ni ban ganin haka amma ban ce wanda yake gani ya laifi ba in ka yi ba komai annan mazallacin ma wasu suna yi ina ganin su ban taba hana wani ba amma in ka zo ka tambaye ni ra'ayi na zan faɗa maka sai maka ni ba na yi amma dai in kai ka fahimta ka gamsu da hujjoji na malaman da suka tabbatar da cewa ayi wallahi ba laifi bane mas'ala ce ta fiqh so da kan kaga ka fahimta zaka iya ba komai akwai manya-manyan malamai da suka bada fatawayyin haka kuma sun yi istinbati ne daga wasu nasusa wallahu alam malam mace ce kafin ta yi al'ada sai wani ruwa kamar brown ko ruwan ƙasa to me brown me ruwan ƙasa suna da bambanci fassara ce ko to to ai ta ce ko amma tana sai ya biyo kafin jinin ya biyo baya amma tana ci gaba da sallah har sai da ta ga kalar jinin kuma kwanakin hailarta uku ne zuwa hudu a kwana na biyar jinin ya ɗauke kwata-kwata sai dai wani ruwa kalar brown ko ruwan ƙasa shin za ta kirga shi cikin kwanakin hailarta ne ko kuma za ta yi tsarki ne ta ci gaba da ibada ko da tana ganin wannan ruwan to yanzu tambayar akwai gaba akwai baya akwai tsakiya kafin ta yi tana gani ko sannan sai ta yi sannan ko bayan ta bayan wancan tiyin sai kuma ta ga wancan na farkon ya dawo nana ummu atiya ta ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata min al-hayd shay'a shi mu a zamanin manzo Allah sama ba ma kirga kudira kudira da sufra me kudira kudira shine ruwan da yake jajajaja a a baki baki farfari ya fi kama da irin kalar fumfuna ita ce kudira mun san kalar fumfuna ai ya fumfuna take za ga baki wani irin baki haka da kuma farfarko to shine kudura sufra kuma shine jajajaja amma kuma yana maili zuwa ga me zuwa ga abin nan baki baki shine din kamar ruwan ƙasa to na na ummu atiya ma sahabiyar manzo Allah ta sama ce kuma masaniyar likitanci abin zai burge ka nas ce ita nas ce kuma likita ce a cikin matan sahabbai shi take cewa ba sa kirga wannan a matsayin haila wannan yana cikin harfu na al-Imam al-Bukhari a wajen al-Imam al-Bukhari ce wasu masu riwaya suka zo da ƙari cewa ba'da al-hayd ne bayan mun gama jininmu na al'ada idan muka ga irin wannan to ba ma kirgawa so daga anan kenan an ɗauki wannan hadisin kudura da sufura in ba a cikin kwanakin mace na al'adarta ba ba a kirga su a matsayin al'adarta so daga wannan shimfiɗa ce ta gani cewa al'adarta ta kusan zuwa ta ci gaba da sallar ta komai ta ci gaba da yi sai ta ga jininta da ta saba yi na kwana uku ko hudu kamar yadda ta faɗa in wannan jinin ya zo ta kwana ukunta ko kwana hudunta in ta ga wannan kudura ko sufurar to jininta ya ƙare shikenan ta yi wankanta ta ci gaba da ibadarta babu wani abin da zai faru da ita insha Allah wannan ita ce amsa wallahu alam kasan in aka tambaye ka wace tambaya mata suka fi a duniya ita ce wannan al-imam malik ƙarshen rayuwarsa daina ba su fatawayi ba Allah bai da bada fatawa akan jinin al'ada in yin sai ce ku duka fa sanin ta ku je ku yi amfani da abin da kuka saba ko ku je ku tambayi yan uwanku mata haka limamu malik rahmatullahi alaihi ya rika yi a ƙarshen rayuwarsu wasu matan akwai ababen da ba su faɗin gaskiya a ciki sai su zo su kudindini amma masu tsarin iyayi da yawa sun fi shiga cikin irin waɗannan rigingimu duk matan da suka ci gaba cika ci gaba da cika yawan tambaye tambaye kan wannan za ga shi masu tsarin iyayi to Allah shi kyauta Allah shirye mu gobe insha Allah za mu gama karatu insha Allah haka muke fata sannan kuma yau za a rufe tafsirin da ake na la'asar a nan wanda malam fadlu yake gabatarwa insha Allah yau za a rufe da la'asar muna fatan alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi sai Allah kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh